azara da lawi lawi dan yaqubu annabi yaqubu kenan yaqubu dan yake haka annabi ya kenan dan annabi ibrahim wannan shine nasaba na annabi musa annabi musa bari isra'ila ya daga cikin jikokin annabi yaquba waɗanda suka ruka hayayyafa bayan sun baro kasar kan'ana sun dawo misra ta hanyar wato da aka ce da annabi ba a garin kenan ya zama shi ne sira shi ne sanadi annabi ibrahim alaihi salamu shi ne kakansu na gaba lokacin da ya kaurato daga iraq zai tafi falasino ya biyo ta misra kafin ya shiga gari sai ya gamo da wani mutum wani mutumin kirki ya ce masa ana gafata malam wannan mata da kuke tafiya da haɗa ita tsara su kenan mai ɗakin ka ce ita masa mai ɗaki na to ka kula da ita saboda nan gaban ka inda ka dosa misra ke sarkin garin azalimi lalle in ya ga mata kyakkyawa zai kwaci ta mata kuma ban tauka mata mai kyau mata kan nan in dai ya ganta zai kwaci ta karkai dai ganta annabi ibrahim wai kan nasiha sai ya duka da rakuninsa ya sauke akwatinsa idan ya gyara wuri a cikin akwatinsa ya saka matarsa a ciki ya kulle ya daga akwatin ya tsora kan rakuninsa ya kura ya ya zo zai shiga gari ya wuce aka ji masa malami a cikin akwatin nan a wasu yan kayayyakin sai kayayyaki ga wani iri kenan a yan kayayyaki ne haka na haka sarki ya riga ya sanar da mu duk abin da za a wuce da shi a nan dole mun gani annabi rahama ya buga buga buga ya buga abin da ke aka kusa da rabuni aka sauke akwati ana buga sai ga mata daga ji ayyuka zai yi a wuce da wannan mata ba sai sun ya ganta aka dauka annabi rahama da mai ɗakin da ya gidan sarki sarki ya kalli kai ya ce malam wannan ya fi ba a nan za su yi yiwa ce kan wata kare ya faɗa abu a ce ba kai da ya faɗa ba sai da idan zagaya amma yana tsoron wannan abin alahira lokacin da ya fara guma kan gari an ce an tafi an ta haza bi alihatna ya ibrahimu shin kai ka aikata wannan aika aika da allolin ibrahimu shi bai aikata ala bal fa ala ko kabiru hada shi da ba shi bane su kuma kan daman da babban su 72 ne sai tara 70 da yayi bar babban ya rata masa gadari a wurin wannan babban ne kake kanana saboda ya ji hausa kuma da tarayya ta ga bai shi ne ba lokacin da zai sa aka gaice shi a jiki jin su na kaburai ba ya so ya je fara zara nazarin sun zai shuka kalin ne su gemu ya yi duba kamar mai duba cikin taurari ke zai rage lafiya kuma ba ya haka ba wannan so ne abubuwan da shi a ibrahim ya faɗa ya rage wannan ta karshe kalma ta uku kamar yadda muka faɗa yanzu cewar ya ce kan wata abin da za a yi hikimar wannan hikima duk wanda yake son kanwarka tsakanin ka da shi akwai zumunci akwai shiri akwai soyayya akwai siyayya har da kyauta tsakanin in dai yana son kanwarka to mai son matar ka ba zai iya kashe ka ba zai iya karfe ta shi za a yi sarabe ce kanwarsa eh ai akwai dan uwantaka na addini a addinin duk wanda kake rubuta ganin ka wanda ya girme ka yayin ka in ya kai uba uba ne ya kai mafa kuma uba ne dan saboda ko a bashi matsayin sa a addini akwai na addini sai ga masa haka sai ya ce to a auren masa da ita wato yayan ya auren masa ita ke da ita mun riga mun mata aure da mijinta sai ya ce in na kalbe da kajin mulki ita a muna tare wannan kika mulki in dai mulki mun muna halar da wanda ke da mulki sai yau mace matan da shiga gida tana shiga gida sai Allah ya haskaka idanun annaba sun fi kowa kishin matar shi za iya daga cikin imanin kishin matar rashin kishin matar ka ko da ta shiga kamar akuya iya daga cikin karancin imani karancin addini a mun karanta a kisar annabi dawud alaihi salamu a da ya zo ya tadda wani mutum ya kulle gidansa ya tadda mutum kuma a gidan sai yana tambaya me ya kawo gidan saboda kishi annaba na kishin matan shi kenan sai ya ce to yana shiga da mata gida sai Allah ya haskaka idanun annabi Ibrahim gini bai tare masa idonsa nisa bai tare masa idonsa sai ya zama yana kallon matarsa kar ku gondo da zuciyarsa suna cikin gida yana waje yana gano sai zargi ya miƙa hannu zai je kai mai sunanki sai hannu ya shanye gaba ɗaya bai gaba jikin da hannu ya sani sarki ya ji tsoro hankali bai tashi daga ba za ka dawo masa da hannu na ya ne ba zai kara sai ji amma ku matsafa ne ku matsafa ne ma da ji Allah tsare mu da tsaji mu addinin ba wa tsaji me addinin ta ce addinin mijinta annabi Ibrahim waye bin da annabi Ibrahimu ita wannan wanda muka gode to ko wala Allah yana da labarin yadda suka buga da lamarudu ka za annabi Ibrahim sai suka buga da lamarudu Allah halaka lamarudu sai ya dauko mata ya dawo daga waje ya miƙa annabi Ibrahim ke ga mata ki kuma ga bayi na nan ka zabi dai na baka duk wanda kake so na baka kamar ana lallashi ana ba ta kuɗi a samu a rabu lafiya sai ya zabi hajara ita ce ga kan manzon Allah ke don shi za a ga annabi Ismail yana da Hajar wannan shine filan da manzon Allah yake cewa sabon da idan kun je Misra a dan sautauta wa mutanen Misra saboda tsakaninmu da Misra akwai zumunci na gefen uwa akwai zurgutaka wannan shine zumuncin gefen uwar kenan saboda a can mahaifiyar kakansa annabi Ismail da ke gefen mata ko ma ko matarsa wadda ya samu a yakin bane mutsaliki ta yi da irin mutsaliki aka aure garin a garin mutsaliki kuma to shi kenan sai ta zama daga cikin sariya har ta fada rabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta zama daga cikin umma hasul mu'minin yawa to amma duk da wannan mata da aka bi annabi Ibrahim alaihi salam a wannan gari wanda karki ya bashi a kuri ya bashi bai dace bai bashi baiwa amma ranka ya bashi yace tunda wannan sarki ya mu wannan magana wannan abu da da matan tawa to sai ta yi zuriyar da za su kwace mulkin ka zuriyar da zai kwace masa mulki kadda tarwatar ya da mulki ya tafi abunsa to akwan atashi akwan atashi wannan mata da yake za ta yi zura su kwace mulkin nan sai ba ta aiko har ta kai shekara casa'in da wani abu a duniya ba ta aiko casa'in da tara ba ta aiko kuma sai ta aiko sai ta aiki annabi ta haka annabi da haka sai bai kai shekara ɗari da wani abu bai aiko ba sai a biya ku shi ko ya kuma sai ya'ya da yawa daga cikin ya'ya da yuku yan wani zuwa suka ɗauki suka wurga ga arijiya wata ke masu tafiya zuwa misa suke tsuntuwanta da suke tsuntuwanta an tsinta ke na ana munna tsuntuwa sai ga yan wata sun zo suna yawo a daji da makamansu suka ce ai wannan bawan mu ne ya gudu ai bawan mu ne wannan ya gudu ku sai aka mu dan ku shi gardaman min bawa shi kuma kar yan uwansa su ji kunya bai ce ni dan uwan ne na annabi ku ne na bai zuwa ka tsaya da shi na gani aka tafi da shi garin da annabi rafi da sannu sai jikokin matan na sun ɓaci garin to yanzu ga jika ta ɗaya ya shigo garin shi na nan zuwa ya zo a matsayin bawa shi musulmi munan garin kuma arna to sai ana tukan saboda yana aibar da dodanni sai Allah ya ba shi kariya idan ka mare shi sai ka sani duk madoran garin ba za su yi dora ka da ya taba aka sai ka dawo sai aka dai zuka annabi daga nan annabi wai sai aka dai zuka da garin ya zauna sai da ya shekaru da yawa ba ya je garin da ya garin da ya haɗa ya jumla ya shekara talatin a haihuwa sannan matan nan mai suna da lefa'u ta neme shi da wani abu ya ƙi yarda ta yi masa shaɗi ta haɗa baki da matan gari kuma aka ɗaure bayan an tabbata ba laifin da bai a ɗauren ya sake shekara goma sha aka fice shi ta hanyar fasara mabarki samu nasara aka tafi da aka ɗaure shi sai yana cewa Allahumma arzuqni min haythu ahadatu wa min haythu la ahadatu Allah ka azurta inda nake tsammani ka azurta inda ba na tsammani shi kenan ya ga fitar shi a kurkuku bayan ya fitar a sarki mafarkinsa sarkin ya tube shi wato azizu kifiru wanda ya sayi shi asalin kenan wanda ya daure shi kenan sai ya gaji kamar ɗayan ajiya ne kawai da irin manyan zalim da kurkuku ba ma shari'a ma balle ka zanci shekara nawa da kai da aka ajiye shi to yanzu an fito da shi aka bincika sarki rayyanu ya tabbata yaron na bele min kuma aka daure ya ce an ta kalli zolin nan da kyau ba alaƙa ba da alaƙa da wancan gidan inda aka zai yanzu ya zama nawa dama akwai abin da gwamnati za ta yi karbewa hannun mai shi idan wanda ne ya faru saboda haka yanzu gwamnati ta karbe shi ya dawo na gwamnati aka kwace matsayin abin da tafi kuma aka ba shi sannan aka nemi waye zai iya tara abinci kamar yadda sarki ya farki aka fasara mafarkin shi ruwa shi ne ya fasara mafarkin cewar za a yi yunwar da za a gagar samun abinci an zo nan saboda ka tara abinci to waye mai iya tara abincin aka san wanda zai wannan aikin babban aiki don abinci na aiki ba a tara wanda kusan gefen duniya guda za su ta abinci ta ala da an yi alaƙa da yanar lafi ni a cikin zama ne eh ni gobe da ana zaci eh ce zai ya ya garda ya dawo ga wani minista ke mai tara abinci ga hagalara da san na fada ya ci gaba ya ci gaba an tara duk abincin da ake bukata a tara komai an yi sarkin da ya mutu da sarki ya mutu to a tana ibrahim kan zata yi haka ne kawai wannan yaro a yanzu a garin ba mai girmansa a haka lanar yana kamar wazirin gari zai iya hukunta kamar rabin gari to ga shi ne ministan to waye mai matsayin irin wannan a kansa shi kadai a gari babu aka yi domin zai hana a baya da rota garin kan sai to ya ba shi a da na zama ta faru shi kan tsaratu ya kwace gari ya tsaye sarauta sai ci gaba da sarauta a jinsa ya ta sarauta kuma ya suka zama bayan da duk garin saboda duk abincin kowa ya kare ya sayi suna zuwa wajen sa sayan abinci da kuɗi kuɗi ya ƙare sun kuma hannunsa ba mai kobo da shi aka zo ana saya da dabbobi dabbobi su ƙare an saya da bayi bayi su ƙare duk wani abin da za a iya bada shi a karbi abu an bayar an karbi abinci a hannunsa komi ya zama nasa ba mai mutu ba mai magana da shi karai saboda dole kakansa to a zuwa ta ci an gama komai an yi yunwa yunwa ta kare a yakubu ya dawo ya kawarto garin annabi yusuf bai dauko littafi mutanen ƙasa kaza wane kaza ya kawo kaza ya kaza abinci ya kawo kaza ya kaza abinci ga kayan sa duk iya wanda ya taba zuwa sai abinci a zamanin da suke mai masa kayan da kowa an gallabe kowa an gallabe ya rasu a garin aka yi jana'izan sa haka za a ci a kwana kafin ya rasu baban da ya riga shi rasuwa zai kai shekara sha biyu tsakanin na yakuba sai ji ba a san misra yana son asalin garin su na asali inda aka haife shi kuma dama in tagwaye da jiki da wani mai suna is shi mai da ni gida sai annabi yusuf ya mai da shi gida da kansa ya kai shi gida kuma sai ga yusuf a garin an yi mamaki ya kai shi suka bi ta makamantar garin kasuwa su shiga gari ya tadda ana tsoron kabari shi ya kuma lafiya da kalau ya ce me ake yi aka ce rashi aka yi waye ya rasu aka ce dan uwanka isu Allah ya masa rasuwa muka zo muna tuna masa kabarin sai ya ce masu tsoron da ku zo na shi da fadi inda zai dauke mu mu biyu domin tare muka zo tare da mu ko shi kenan masu tsoron kabari suka kara kabari fadi suka ci gaba da tono shi kuma ya gari ya ga kai da manyan gari ya ce a kai shi wajen gawa dan uwanta aka kai shi ya kwanta a wurin shi ma ya mutu sai aka ɗauko su da dan uwansa a kawo su a wannan kamari aka kunna su tare a nan yi wata ya dawo mita ya dawo mita da idan zauna idan yan shekaru ma sha Allah abin da Allah zai yi kai sai ya ji ma mulkin suna ma duk shirme ne ma duk wani mulki ne na duniya ne ba duk ya da daga mutanen nan koya mai masa kudin da ya mai musu jikin ala da yake rabbi ga da ta yi ne min mulki wa Allah mutum min ta wani lahar fadin sama wato nan an ta wali yi ne wani ake tawaffani musliman wa lajina bi salih sai wani azam da ya sati sai mutu kafin ya mutu sai ya ce wa bani isra'ila to kun ga mu bani isra'ila baki ne a garin nan a Misra garin Kudawa ne mun zo mun karɓe gari mun farauta gari amma fa wata rana za su kore mu su kwace garin su ran da suka kore mu za su kwace garin su kar a banna a cikin su ni ma a tafi da ni aka ce gobe ke za ka ji gaba shekaru aka yi zan zuriya wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan kamar da yanzu muka bari salsala a nan musa dan imrana imrana dan fahimu fahimu dan azara azara dan lawi lawi dan yaku kawai kwana sai kafin a haifi a nan musan nan ba sai fir'auna ya zama dan banga ba babban dan banga sai ya ta dabara har yake da sarki kafin shi kansa sarki ya yi eh yadda na ga dade ka samu aiki wasu muna aiki wasu ba da aiki amma ina so za mu je da kai mu biyu mu kai wa kowa da yaron ba da ta inda yake aiki za a ga yana wurin ko baya gurin yana aiki ne ko baya aiki sarki ya da ai wannan magana ta dace ko da na dare dauko sarki sai dauko sarki da suka je wani guri da ba kowa sai killa kan sarki ta ga ya ji mulki to sai dai dai samu matsala da manyan manyan matsara da manyan manyan mutane sai ya kirawo ɗaya a cikin su a dare jikai kana labarin abin da ke faruwa a gari wa a zo da jikai amma ne ka raba bala ku je ku bincike ku ji me yake faruwa a gari in ya je wani lungu sai ya killa kaki a dare dai duk ya killa yau manyan kaki da safe yana da kansa sarki kawai shi kira ya zura shi gaba sai da ya shekara ɗari biyu da ashirin yana sarauta shi kenan sai aka gaya masa aiko bani isra'ilan nan za su abin da kwace masa mulki ta abi a nan guda ke eh an haifa ko za a haifa wa za a haifa ne yake zuya an sa yanka aka yi ta yanka bani isra'ila aka yi ta yankawa aka yi ta yankawa aka yi ta yankawa an yanka mutane da yawa jarirai daga baya aka ba shawara aka wannan mutane masu ilimi ne na sana'a kusan ba ita tura da kere-kere duk wani leburancin gari su ke mana to to kuma ran gaje ka da du'a da kaje to waye zai wanda mun cikin gaba to wanda da za a yi masa na taurari sai a zo a yi misali sai a ware shekara daya a bar wanda za a haifa saboda samu leburori shekara daya a yanyanka yaran da za a haifa saboda kar a yi wanda zai face masa mutu to shekarar da ake kalewa don a samu leburori aka haifi annan da haru dan uwa ne mu ai yayan ka da shekarar yanka kuma da aka haifi annan mutu ka ga sun auna sun gane fa suka je robana ne aka yi ta yanke yanke na mutane aka yi ta yanke daga matan mutum na da juna ana gadin gidansa bai zama ta aiwa ba ta da ta aiwa a halin mutanen firawuna ba a nan musa ana ciki mai girma haka ya tutu ba a ciki a boye yana da abubuwan da ciki yake na gardama ma dubai ba halaka ce irin kukan yara ko bai ba sai ne kwan saba'in ba wanda ya sana'a duk irin wannan matakan tsaron da ake ba sana'a ne amma uwar hankalin da bai kwanta ba saboda sanin mugunta su auna shi ne a nan da ta ga abin ya yi abu ya yi tsanani ta tsori da sai Allah ya mata wahayi da ilhama cewar a nigilihi bi tabut fadlihi bil yami falirki al yamu bi sahibi ya ku adu li wa adu Allah wa alqaidu alayka mahabbatan min shi kenan sai ya ga mata haka sai ta je ta nemo akwatin katako ta sa tsumma a ciki ta ɗora jinjirinta a ciki ta rufe shi ta jefa shi arba shi ne musa ke na a yaren amma akwai 'ya'yan dugu na shimbiba musa larabawa ne suka yi bayan dugu suka dawo da shi musa duk da dace ba shi ba to amma musa din duk da ka gani a qur'ani ba larabci bane musa da tungo a larabci an kawo nan ce musa kai gana gana sa mutum suna an gama nan ya ga gama lalar su suke mutu yawa to haka aka yi dalilin a nan musa kenan aka yi ta gwagwarmaya da fir'auna aka yi ta gwagwarmaya da fir'auna har ƙarshe nan da fir'auna za su yi tawaye fir'auna ya zauna a nan musa aka jefa shi a cikin akwati aka jefa shi a ruwa aka yi tsunto akwati a gidan fir'auna a kasu gidan fir'auna ya ce a yanka shi mai ɗakin da a izina na asiya bintu muzahir ƙurratu ainihin liwa laka wannan zai amfani mu ni daga yi teke dai an ce da ya yarda zai musulunta da ya yarda shi da ake kawo fara ce bai mana amfani ni da kai ai kaga idan ya amfani da san musulunta ka zama annabi da aure da rayuwa ta ce zai mana amfani da shi ce zai miki ne kaga ya ware kansa da ke dan da ne shi ke na aka kyala nan musa ya zauna ba a kashe shi ba yaro a gidan fir'aun da fir'aun na shiga kiwon hankalinsa yana kiwon hankalinsa wata rana fir'auna ya mutsune shi da ya zabura kafasa ta tokari kirjin fir'auna sai kifar da fir'auna fir'auna ji kamar ƙato ne masa kafa kuma jariri ne kayi akwai magana sai a jinjiri zai iya mai ta kafa can kaɗai ya zubar da shi ya ce a kashe yaron nan kwan mai ɗakin da aka rata ba ya ce mai dabar da bai shi ne da zubar mu gwada mu aka ɗauko dabino aka ɗauko gaushin wuta aka saka a kan aka ji annabawa da hankalin manya ake abin ba irin mu ne sauran wada sai ka girma an ta duka da kar a samu a sai na gaba ko haka ake da damuwa kai nan a tare kai nan a tare in ba banka bai tare ba zai kana wahala ai kai da aka je malaku da ko baban mahaifin manzon Allah malaku da zai zo ware ne nan sa Allah ce ni shi kenan ah to in mai hankali ne kuwa ga gaushin wuta ga da filo mai kyau me zai dauka da filo ko da nan mu zazo zai dauke da biyu sa a bakinsa sai mala'ika ya tura hannunsa ya dora hannunsa akan garwashin wuta sannan aka ɗauke masa zafin garwashin wuta ya ɗauko ta ya saka a cikin bakinsa sai Allah dawo da zafin wutan sai zubar da ita Fir'auna ya yi dariya da kafa ya buga a ƙasa ya ji daɗi ya ce to a kyale sai a kyale shi da daga baya ya zama annabi sai ya addu'a don wannan abu ya masa illa a magana ba a magana dalla-dalla sai ya addu'a ta wahalu uku da fil lisan ya ku kawai Allah ka warware abun kone wanda ne a halsina don a gane abu da ne yake faɗa shikenan annabi Musa ya ci gaba da rama a gidan Fir'auna bayan an hana ya shan nonon kowa sai da aka kawo uwarsa yake shan nonon uwarsa ana biyan ta albashi saboda dukiya ce ta kafuran da ba kafuran amana ba ta dinga karba a haka haka aka yaye shi a kamar da shi gidan fir'auna don a nuna fir'auna bai ta ba ya ci a cikin abincin fir'auna ya sha a gidan fir'auna ya yi tufa a gidan komai na a gidan fir'auna fir'auna kuma dan ya bayar da bai da shi sai da aka shekara talatin da aka shekara talatin a nan mu za a shiga cikin gari yana ɗan ya watawa ka san shi a matsayin ɗan sarki aka je eh duk abin da ya a garin ba ba a yanka da shi sai ga wani batun isra'ila suna faɗa da wani batun ɗaya wanda ke ainihin dangin birhanan ke ƴan ƙasa ke sai wannan wanda yake shi ba ni isra'ila ne ya nemi taimako auna a nan shi ba nan za a kera shi da ƙarfi na birhanan zai dan taimaka mu da ɗan tunkule wannan da idan buge shi aka buge wa manya sai wanda ya faɗi matafi amma duka saboda saurin hannu ba wanda ya gane shakaje kuma wanda aka ga gidan saraunar na hannun dawon saraunar sai gwamnati ta sa lalle a ɗauki matakai masu tsanani na binciken wanda ya kisa ana ta bincike ana ta bincike a nan wuta yana tsartsar zama haji ya yi kisan kai haji ya yi kisan Allah ya ce ya kai kara shi a nan mu za wurin ubangiji na farko ba da gangan yi kisan ba amma ya nemi afuwa a wurin Allah Allah ya ce a nan mu na gafarta maka na yafe maka na yafe maka a nan mu in ji Allah na yafe duk da Allah ya yafe maka kaga abin da ya faru ko bai faru bane sai da aka kore ta a gari ya gudu zai da inda bai sani ya bar gari ya tafi da kafa fitar da kawai zai fitar inda ba a fita ya kama hanyar madayana a kulgumin daji a kulgumin daji wanda ake kwana arba'in a yanke shi da ƙyar ya fi gare shi babu abinci babu guji kaga ba zai kai ba amma abu na furin annabawa yana da sai aka aiko wani mala'ika mala'ikan kuma a sarwaye shi sai ya hange shi gashi can kaman ga ga da ga shi wani sarwaye sai za ka ce kai ma sarwayen ne bari ka iso shi kanku tafi da da jabi bi da dadi yayyayye iso shi ya kada tsere masa shi kuma kada iso an ce sai da kafarsa ta kubale kafarsa ta fafi kamar na farka amma ba wannan da ke kwana da bayan kafin sha da sun gaba a sun take na sun take na a nan mu zaje tan yau ya yi annabi da aka bayi dan mata guda biyu da suke wa baban su kiwo ya hana su shiga cikin maza sai maza sun yi abin da za su yi sun ba da wuri sun kuma su wuce bayi sai kasance a kowace rijiya wadda sai an yi gayya a buɗe ta ita kamar yan sara ce ba a buɗe da yi shirin ko ta kwana in bukata ya faru sai a yi gayya a buɗe ta a nan muzatan mai yan mata ku kuwa yara yaya suka ce wallahi mu baban mu ne wani tsoho annabin Allah ne ba ba ya ya ce mu shi kuma ba zai iya zuwa aikin nan ba kuma ba da ya ce mu shi ne za ma muke zuwa ma ya ce kan mu rika shiga cikin maza mu ta a gefe in sun gama sun tafi mu zo mu ku bude wannan rija ta wani ari an yi gaya shi da bari a bude muku ji kawai sai ya daga dutse da ya ne sai wani mai takura mai kura takura a cikin dukkan ina ma ya zama mijina wannan ka karba ina ma ya zama in ji gaba suka yi bayan da koma gida wani ya kuɗa yanzu yanzu suka yi gab suka ba shi labari yana jin labari sai wannan da take sata a wajen nan ta ce ya batun ta jirgu inna khairan wajen da kawai amin kenan aka aike ta su yi kira a nan musa a nan musa ya wajen babanta babanta ya bai a nan musa kiwon tumaki na shekara takwas don ya kare kansa ya samu mata da za ta zama halaliyar ta kai da bi sha'awarsa da bukatar zai kai ga abin da Allah bai halarta ba jama'a mu ce Allah annabin Allah da martaba da daraja ya je yana kodago don ya samu abin da zai kare kansa daga haramu to mu waye ba mu izinin aikata haramu waye ya ba mu izini muke lalata ya mutane wanda kuma cin baki ne za a iya lalata ya yanka wata rana ko danginka to Allah kawai ya Allah mu gani ya ce masa to bayan kamin ciwo na shekara takwas na shekara biyu kuma zan biya ka da ke gada ban karkara ki ne ya daura muku aure da yare da ke a baka a baka kodago ma'anar ta so da ke ka aure ka eh kodago ke ne zama ta dace ta a nan mu za ta zai zai kiyo haka je to ta je ta ɗauko masa sanda a ɗakin baban ta wanda zai je dinga kiyo da ita da ta je zai ta ɗauko sandar da ba a taɓa ita ce sandar da annabi adamu ya zo da ita daga cikin gidan aljanna idan ba sarake ya gade ta sarakuna ne suke harke ta suke sa ta a gidansu kamar tarihi in dare ya da haɗe sarkin da alawar sarki zai ɗauko ta sun sarakuna na garaje har suka dina a ga aje ta gida na bisa yau sai ta biye ta ɗauko ta kawa nan za ta danka masa sai ubangiji ta amaya amai da wannan a ɗauko wata da ta mayar sai da sake dawa ne har ta sassi zai zama cikin uban ka zama da wannan sama da aure mutum ba zai da bizon kakan uban da kuma eh yanzu da sanda a ce tana hannun ubanta gara tana hannun mijina kafin da hankali kawai sai aka mika halin mu hannun da abu ya gani ya zo zai karɓe sanda hannun mu za ta a aikin da aka kawo da aro ya ta mata kai ka jaba ne ya yi ba na faɗa ba sai mala'ika ya zo shi me ya hada ku wannan ya jawabi shi ya jabar sanda aka bani kuma shi zai karfe ta wannan kuma ya jawabi a na ce a bani sanda amma ba wannan ba wannan ba yi to kai ka ajiye sanda a kasa a nan musa ya ajiye sanda a kasa sai mala'ika ji wa nan ya kai dauki sandarka ya zo suka kare da kokowar sanda ya yi ta turje-turje sannan ta gina kuwa ya yi yadda zai raba a tana kasa ma abu yi ba ya gaji tulun malaka su na kasa kai mu za da gudan daga ya na mu za da gudan daga yana da anan yadda masu kiwo su gara da zan sai ya ce masa kaya da zata ci sai yana da kaya da zata ci daga ne gane wannan ba kuma to ya ji aka bar masa to wannan zannar yake kiwo da ita ya kiwo shekara goma yanzu ga zai kuma gida bayan shekara goma nan sai ya tuno da jasumarsa ina mu yan tirani kara da su tirani mutum bai koma garin ku ba ya je ya kalli iyayensa da yawa ba babban kuskure ne iyayen mutum karatu suna son ganin da basu kai ba ne ko kuma shi ya mutu kai ba ma mai cin rani ba hada kai dan gari idan ka fita za ka tafi kasuwa kana gida ɗaya da uwarka ko ubanka za ka tafi jumaita nan ko za ka tafi dalin ko za ka tafi kwamfi ko moci ka tafi baka yanzu salama fa kuna gida ɗaya in ka mutu ba wani ka'a ba kuma fa za a gane kokonan wallahi ai da ɗan ka ɗan ƙarami zai fita tafiya neman sa za'ayi a ce yaro ya bata ko bai bata yana da neman to haka uwarka take ganin ko ta ga za ka muna shekaru a nan musa alaihi salamu a garin da fada take neman a kashe fada ma ta iyan sarki a zalimi dan tawayen sarki sannan kuma shi ma ta abu da ya mutu an gane wannan yanzu amma bai kamata bai je gaja da mata ba wanda yake da yayi ya kula sosai musamman yayi mata sun duba mata biya kan mutum sai ya ce bai ne ya ɗauko mai ɗakin da suka ɗauko yanzu sun taho kamar da ƙurani ya ba mu labari a nan suna cikin tafiya sai dare yayi ka san da ban tana ga muku guri ne mai nisa daɗin mala'ika ne masa zagi ya ya taki wurin lokaci da to yanzu kuma ba zagi ba zai taku ba ba ni kiza ya ana buga kawai sai buga bata ga ɗari ga ta mutu can sai Allah ya aika ya sa wani hankin zafi a wani duni na tsohon kina annabi sallallahu alaihi wasallam da Isra'ila miraji ya zo suna tafiya da malaika Jibril annabi na kan buraka Jibril da tafiya da gaba yace annabi Muhammad sauka nan kai sallah annabi ya sauka ya sallah raka'a biyu yace mata ka san nan ina ne annabi da ba kani ba yace to nan ne inda annabi Musa ya magana da Allah nan ne a nan suka magana da Allah nan ne dole kina kafin nan ma dama ta madina aka gida annabi ka san madina na arewa da makka udu ma arewa da gida madina da kuma an bi ta madina da daddare yiwu ne ji annabi sau nan kai sallah annabi ya sallah raka a biyu ya ce ka san ina ne nan ya to an nan za ka yi ƙaura za ka yi ƙaura daga dunku za ka dawo wannan suka wuce gaba ya ce masa ya dauka a dole kila ya sallah raka a biyu a wurin ya sallah raka a biyu ya wuce to a wannan wurin ne a nan wuta ya hangi wannan haske sai ya tsammanin ko wuta ce aka hura wataƙila wuta a samu wanda ya hura ta wurin sai a tambaye ta hanya ko in ba samu ba a iya ɗaukan wutan a zo a hura sai a ji ɗimi ta za a samu ta ko ya ce mata iliya anan sunara na hango wuta daga nesa sa'atikum min hadi kabarin zan je in samu muku labarin hanya in na samu wanda ya hura wutar sai in tambaye shi labarin hanya sai mu gane inda hanya ne aw atikum bi shahabin qabatu idan kuwa ban samu haka ba sai na zo muku bi shahabin qabatu da bakin wuta sai na zo da bakin wuta la'allakum tasarun domin a ji dumi a ko dari saboda lokacin kuna jin dari to a nan musa aji ya linsa ya tafi inda musa ta fala ma ja aha da ya zo wajen nudiya ta kira shi an buri ga mantan dari aka ce albarkar Allah ta tabbata ga wanda yake ya zo wajen wannan wuta da yake hanguwa shi da annemu wa man hawala wanda ke kewaye da wurin su ma albarkar Allah ta shafe su su ne mala'iku da suke wannan guri a wannan a wannan lokaci subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai Allah ya ce ya Musa kai annabi Musa innahu lamirin sha'ani abin da ke ga maka ana Allah ni ne Allah annabi Musa ji magana Allah ce ni ne Allah ko ina Allah sai ce inna ko ce na'am ina wasu maganganun amma in an zo ana wajen ilahantakar Allah ba zai gayyato kowa a cikin halitta sai ce ni ko ce ana ni ne Allah ji Allah al'azizu mabuwayi al'ashimu gani wa ta haka wannan sanda ta hannunka ya san daga gani a nan musa ke wurga da sanda yana jin magana ba ta harafi ba ba ta halce ba ta ba ta ko ina kuma jin magana yi ba kamar irin maganan ba yan kana kallon mutum zai gane ta gaban sa kake magana ko ta bayan sa ko ta gefen sa to idan wannan magana ba zai ka gane ta ina kake ba jin teki a sama ne ko a ƙasa ne a gaba ne ko a baya a dama ko a hagu ne ana ta magana ya aje sanda a kada sai ka zama jiki wala ma raha da tanzu da ya ganta heza abu da take ana janu ga ta katuwa amma saurin da na ƙarfi mace wale mujira ya juya baya kamar ne ko walau ya ki bai dawo ma ala da ala ala ta ya mota la ta gaba a nan muna karfe su dawo inni la ya kafa da ya mursalun Allah ta ai manzanni ba sa jin tsoron maciji a wuri na balle wani abu ba sa jin tsoro eh ba sa jin tsoro dawo a nan musa sai dawo Allah ya ba shi umarni ya ɗauki wannan sanda da hannunsa maciji ya gani yana ɗauka ta dawo sanda to shi ne abin da aka fara zuwa aka fara nuna wa fir'auna a nan mu za kwaza mu sai ga shi a dawo gari da annabtar ya biyo ya ɗauko ɗan uwansa haruna ka zo mu je mu yi fir'auna ma duk gari ana gani ba gana da musa ba yana zuwa fara yi ga fir'auna wani fir'auna da yake dan tsiya ne yana kallon sa ya gane duk da haska annabta ya haska shi amma ya gane ya ce masa alam nura duka fina walidan ya ce kai malam ne kyau ka zo ba ki ba kai ne yaro da ka girma a gidana ba ne ba kai ba ne suka yi ta magana ake masa ni kenan sai fir'auna ya ba da umarni da fadawa ya ce a yi da shi kawai annai musa ya jefar da sandar ta zama mace ta sa su mutu duk wanda kama haɗewa take jama'ar gari suka runtuma aka yi wajen gari aka yi dashi sannan ta saka su a gaba wanda ta iso ta haɗiye aka yi ta gudu wani ya faɗi a tattaka suka mutu suka karkashe juna dubbai suka mutu ta kai su je suka watsa cikin daji ta dawo da gudu da ana ya leƙa kan babban titi da kuma ke ga akan majijin nan ya dawo da gudu shi ma zai daji auna ya ruga shi ma ya fada cikin gida ya fada ɗakin majijin ta bi cikin gida ta bi ɗakin ta zo ƙofa ɗakin ta shimbo da laifin na ƙasa a ƙasa ta daga bakin da ya taɓo mafi ƙofa ta sama ka ga faɗin tudun ƙofar fir'auna ya faɗin bakinta fir'auna yana ciki ba ya wurin kutu sai ya tashi ana gane fir'auna yana tashi don gode taro da da ta ake hau da tashi sai bai da zawo to duk da haka fir'auna bai imani ba da an kare shi sai da ya yi gayya wanda za su matsa fa zo su ƙarfin annai musa haka yi sai allah ya ce annai musa a ni ne allah manzanni ba sa tsoron komai a gabana illa man zalama sai wanda ya zalunci kuma badala husnan sannan ya mutane kyakkyawa ba da suyin bayan mummuna wani ga ƙoron rage wani ya gafara ne mai jin kai shi za a da duk wanda ya yi mummuna to ya kyakkyawa don kyakkyawa ya goge mummuna wanda kile da tafi zai bika ya ƙara ne musa wata aya aka ce ka sa hannunka cikin aljihunka takardu za ta fita in gaida su za ta zama fara bai za a min gaida su ba wani cuta ko wani mummuna abu za ta rinka haske haske har zai rufe ido fiti ayatin cikin ayoyi tara da za mu aike ka da su ila da aure za ka ta amma sauran ayoyin ba a fara su ba tukun biyun nan aka baki ruwa sauran sai daga baya ka san an ta gwagwarmaya da fir'auna ya kai shekara tamanin tamanin a nan mu zana wa fir'auna yake da ana ta gwagwarmaya da shi daga ran da annabi Musa ya fusata ya gane Fir'auna kawai zai imani sai ya daga yana addu'a ne ga Haruna yana addu'a ne Rabbana naka adina Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayati dunya Rabbana lil anta bilik Rabbana an ala amwalihim wa yusud ala qulubihim wa la yudnu dairul azab al alim annabi Musa ne wannan addu'a akan Fir'auna yake kwata-kwata ma tun da zuwa ɗan ne kar Allah ya bashi dama ma imani shi da ba bai imani ba sai yadda ruwa ya sai yadda aka tsundumar da shi a ruwa yake ya imani alka su ban yadda ba mala'ika jibrilu ma sai bai dan kota ko sa cikin bakin zai tattaka idan kar ma ya tsara kuma da ya ce qala amun annahu la ilaha illa allazi amana bi banu isra'ila wa ana min al muslimin ala ta'ala ana yanzu ban yadda ba wa qad ataita qablu wa kunta min al muslimin da an yi an yi kiki kai ta barnanu kaya da ni goma yadda ba ai jibril da jin haka sai ya muka na ai toje bakin mai dan kar ma ya kara kar ko an yau da yasa wannan shine halakan shi fir'auna aje a fir'auna wa aje ga mutanen sai nauka anu qauman fasikin su mutane ne wanda yake fasikai wala ma ja anu ayatuna mudiratan da ayoyi masu nuna gaskiya da gaskiya suka je musu qalu hadha sirrun mubin suka je wannan tsafi ne bayyananne bayyinun zahir ka san daga cikin ayoyi hada jini da aka mai da ruwan fir'aun da jini abun shan su jini yunwa kishiwa ta kusa ta kashe har ya kai saboda tausayi matan bani isra'ila suna shan ruwa matan a ce allah rahamaniya ne ta zama arna suka zuwa shan abu kayan sanyi nan duk Allah ya kare zuwa rahamaniya ne amma ku musulmi in wannan abu ya rude ku ku ba ji za ku yi sun kai wa Allah aiki irin waye wanda arna suke yi da ku da ana za ku sha duka a duniya kafin a ji lafiya eh sai mace ta kurwa ruwa a bakinta ta kira bakin siya ta bude bakinta su haɗa baki da baki ta tura mata a cikin bakinta saboda tausayi don ta shawo yana shiga yana fita a bakin wannan da ya shiga bakin wannan ya zama jini sai dai ta zuba da za ba abin da ba yi ba yi ciyar da imani har sai ranar da za a halakar da shi to shi kenan aka yi wa nai musa wahayi ya fita da bani za su bar gari bani isra'ila kuma a bar gari da kuma ya ta gayya jama'a masu kisa nan musa aka yi gayya ba karamin gayya ba aka yanka rago aka yi masa farfesu yana iya karyawa da rago tun shi da an lokaci guda saboda girman to shi kenan a nan mu za a matsayin sa na dan gari don a misal aka ce ya yawata ya yawata duk yan gari ne amma sun gagar ta gari duk inda suka kwana sai su gansu a tsakiyar gari su kuma ga shi can gayya za a yi za a bi su za a kashe su to ake a fita a gudu amma duk da aka zagaya aka zagayo sai su zonta tsakiyar gari to sai ya tambayi wani malami shi a nan an gana zon ka tsira al'amari ka tambayi malami shi tambayi wani malami yace malam ka ga abin da ke samun fa garin Allah ya ba mu damar mu kuma damar ta yi malami yace eh akwai wasiyar annabi Yusuf sai ya gudu ya ce watan wata rana za a kori bani isra'ila a wannan gari ran da za a kore mu a wannan gari mu bani isra'ila ya ce kar a bargawar malam ya ce to wannan shi ne za a gagarga da kofar da za a ji a ta wajen gari wajen gari kawai ga za a ko sai ina ne ma abu da malam ba da wannan fatawa aka ce to waye ya san inda kabarin yake inda aka binne shi aka dai wata tsohuwa ana kirga maryam wutu na mutu ita ce ta san inda aka kunne aka ji aka roƙe ta ta ce za ta aikata in aka ba ta tukuci aka ce za a ba ta gida a aljanna ta ce ta yadda ko bai bane wala da ya tsohuwa ta ta yadda sai ta je ta nuna inda aka bunna annabi ana tono sai ga akwati yana akwatin ma ba mu da aka ɗauko akwatin an ji anan musa ne ya ɗauki akwatin da kansa suka tafi da shi suka fita suka bar misira dama bayan allah manya-manyan ai ba abin da yake samu ai kaga sabon uhudu ma ta idan uhudu an ce bayan an binne su da shekara arba'in aka yi babban hadari babban hadari ya gangaro da kan dudun wurin da ruwa mai ƙarfi ya tona kabarurka sai ga gawa kina ba wanda da kafa nan sai wuce balle shi jikinsa wani abu same shi a cikin kowa kamar ku yi magana tun da mun mutum na kace yau yau ka ga da ke fasa da kuma bara mun bai kowa yanda yake aka wanda yake da jini jinin bai bushe ba kuma wannan ruwan mamaku harin bai wanke jinin ba za su ba da shaida a gaban Allah da ya haka manyan bayan Allah suke sai a ce Allah ba mu albarkatun masu masu albarka mutanen fir'auna an mutu wa'azi ba su yadda ba sun ce tsafi ne waje a dubi ha duk wa'azin da aka yi sun musanta suke da jayayya suka ce ba haka ba ne a baki wata ƙarfa an buzuhun amma a zuci a zuci sun tabbata abinda Musa ya faɗa gaskiya ka ji malam wa taqanar ha a zuci sun tabbata gaskiya zulman wa huduwa saboda zalunci da girman kai shine ya hana ba dan haka ba da sun imani shi da lokacin aka zo aka ga nan Musa an masa wahayi ya da ruwa da sandansa an halaka fa kana kullu filin ka dawul azim ruwa yayi hanya daban-daban daban-daban sai duk aka tsaya ba a shiga ba a nan mura ne kawai shiga da jama'a suna ta kokarin haihuwa wannan sojojin su alfa wanda ya ko mutum da daga can ya tsawa da zuwa ne ya tawo daga baya ya tsawa yana kan doki na mijin doki da ya tsawa ya ji hamana kafin na iso kan mura a nan cire kayan karfi mun kayan gaba ya ji haɓa kafin kai ka taɓa gani mali ta yi wannan abu guda wanda ya zo ga mali ta yi hanya hanya kawai hanya da ganin ya ganin ka nan ruwa nan ruwa amma nan kuma hanya a tsakiya sai da zuwa na ya ce ha mana imanin ka da ni ya yi karanci akwai buƙatar ka yi ta jadidin imani ka sabunta imanin ka da ni ni ne Allah na zo zon bai ya gane haka shi ne Allah ke gane labari da fata kan fa kawo ba da hu Fir'auna ya yi yaudara ya dauki hankalin mutane su da har sun kawo su gane ba sauran irin su ce su yi ne magana da mu wai da wai shi ne ya zo ruwan ya haka sai suka shiga suka halaka sai suka shiga suka halaka wanzur Allah ya annaba wani kai mamaki kai ba kana aiki wani musulina ya daga kan masu barna ya zama masu barna daga kan saboda haka wannan suratun namli ya ta kai can tarihi ta kawo mana kenan wato dangane da shi annabi musa da kuma ɗan uwansa annabi yusufa kuma da sai yusufa yusufa a sakin jana'izar su sana ki gundu kuma allah mana gamara barka allah alfahim harkar muna kallo a harfa su ma yana kare ma balle a harkar baro to in sun muka taruwa ba ya kare sun zama akwai matsala saboda haka mu kai dukan da wurin Allah kar mu dauka laifin wani ne ya yawo mana abu mu dauka laifin mu ne don mu dauka laifin mu ne za mu je su mu gyara in mu dauka laifin na wani ba za mu yi sake gyara an gane wannan komin girman wanda ya taɓa abu kana da wani gyara da tarihin Allah su ne